بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة مدنية وهي إحدى وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق إلى لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من القتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna gode ma Allah madaukin sarki da ya saki dawowa da mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan zawiya ta tsamiya mai kaji a wannan gari na Nasarawa Godal wanda a yau ma insha Allah za mu ci gaba wanda a yau za mu tashi a farkon suratul mujadala wanda a jiya an karanta to amma da yake dama ƙarshen lokaci ne yayi to shi yasa sai aka dawo farkon sura din a wannan sura ta suratul mujadala wacce ke farawa da aka bismillahir rahmanir rahim suratul mujadala ta sura kenan da ake ce mata suratul mujadala wanda aka bata wannan suna saboda cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha shi yasa sai aka bada suna da suratul mujadala sannan madaniyatun an saukar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin ya riga ya hijira ya koma zuwa garin Madina wa hiya sanatani wa 20 ayatan tana da aya guda 20 da guda 22 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah madaukin sarki yace qad sami'a Allahu hakika Allah madaukin sarki ya ji qawlan lati tujadiluka zancen wannan da take tattaunawa da kai tana yin mujadala da jayya da kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine turajuka take maimaita magana da kai ayyuhan nabi ya kai wannan annabi fi zawjiha a cikin sha'anin mijinta al muzahiru minha wanda yayi watan zihari gare ta wato shine wanda ya kamanta ta da mahaifiya ta wa kana qala laha shi ya kasance ya ce mata ne anti alayya ka zahari ummi ke a wurina kamar bayan mahaifiyata kike to daga nan wa karsa alacin nabiyya sallallahu alaihi wasallama hakika sai ta zo ta tambaye manzo Allah sallama an zalika dangane da hukuncin wannan abin da ya ambata din fa ajaba ha sai manzo Allah sallama ya amsa mata bi annaha harumat alaihi da cewa ta haramta gare shi alama huwal ma'hudu bisa ga yanda yake abu ne bisa ga yadda yake sababbe ga indahum a wurin su larabawa din min anna zihara cewa yin zihari mutum ya kamanta mata ta yi da mahaifiya ta yi to mujibuhu furqatun abinda yake wajabtawa shine abinda wajibi a ciki shine rabuwa wahiya khawlatu bintu tha'laba ita matar ita ce ake cewa khawlatu bintu tha'laba wa huwa shi ko mijin nata shi yake cewa aus bin bin samit shine aus bin samitin radiyallahu anhu ma wannan wannan sura ta suratul mujadala aka sa mata wannan sura da suratul mujadala wanda asulin shi kalmar ta almujadalatu ana cewa wato shine maimaita magana haka mutum ya zo ya ta ka wancan ya faɗi ka faɗi ya faɗi ka faɗi har magana ta yi zahi ta yi nauyi tsakanin kurkai da shiya wanda za a yi ta magana to wannan abin da ya jawo kuma wannan mata ta yi haka ba wai rashin ladabi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi ba a yanayin ne wanda ta shiga ciki shi ya kai ta haka din saboda gashi wannan al'amari ya faru shi mijin nata ya wannan ne kuma ga yace tana son mijin nata to yanzu kuma gashi magana cewa za ta rabu za za a rabu to shi yasa ta naci aka yi ta abin da aka yi kamar yadda zamu jiya wanda watan a akan manzo Allah sallama ya faɗa mata cewa kai ina ganin ki halatta na cewa a'a manzo Allah a dai bi ba kaza haka dai an ka ci sama da irin wannan ba rashin ladabi ne ga manzo Allah sallama ba a'a ita radadin da abin da ya faru yanzu na a ce za ta rabu da mijinta shine abin da ya kawo haka din kaga shi a shi yasa za ka ganin so da yawa wani lokaci wasu mata ko da suka yi wani abubuwa na rashin mutunci ga mijinsu in ba bisa noma kila da cin kwala ta cewa ya sake su ko ma a ce in ya haihu ga uwa ta da uba ne ya sake su wasu da suna yin wannan ne amma ko da suka yi abin da suke kallo ganin suka yi mijin bai iyawa ne amma kuma yana sakin in ba bisa noma sai ta kama kuka in ma ta yi yaji nan gaba ne ta gwada kawai ta yi murna ta ji daɗi ƙarya ta kai yan tattacen waje da waya fata in ba ta kuka ɗin ba yana da wahala sai wai in wata masifa da baƙar wahala take cikin gidan wadda ta wuce hankali amma wata kaddai ba irin wannan bace kawai da rashin mutunci ne na ta motsa ta ce lallai sai ya sake ta kuma har ya kai ya sake ta din da waya ba ta da ta dawo ta da dama din ba saboda haka wannan ita ratsatsi da kallon yanzu a ce za ta rabu da mijinta to shi abin da ke kallo kaga ya kamata lalle a ce mata su dauki darasi a cikin wannan su daina wasa da sha'anin aure so da yawa mata suna kan ɗauka aure ba wani abu ne wanda ke mai muhimmanci a wurinsu ba wasu daga ciki amma sai ka ga wata matar ba ta da miji tana can tana neman ina ma dai a ce ina za ta sami mijin da za ta aura fa amma ita kuma wannan gashi ta samu tana da mijin wa tana zaune a gidan nashi kuma daidai gwargwaro abin da zai iya yi mata na ɗauka ɗaune ta yana yi amma kuma duk da haka na sai ta tafi da abubuwa na rashin mutunci da rashin biyayya da abubuwa da wanda babu daɗi a cikin gidan har ƙarshe ya kai ya sake ta kuma wani lokaci sai sakin ya faru sannan kuma ya dawo ita kame-kame in ta zamo ita dalilin sakin nata ta abubuwan ne sun yi riga sun yi nauyi sun yi muni da yawa ka san wani lokaci akwai wanda gaskiya shi in abu ya muni da yawa kwarai da gaske har ya kai rabu da macen to kwata-kwata shi bai ma magana bai ma so ma a mai magana da daure ita gaba ɗaya bai neman ma a ce mai za a gyara wata ba don kuma saboda abin ne ya ɓaci ya yi duk kala hankulin da ya kamata duk hanyoyin da ya kamata ya biya bi to wani lokaci wasu matan waɗanda ba su tunani amma daga cikinsu sai ce ta ganin wannan hankulin da ya kai da juriya ta yi wancan ya ƙarfi kamar a iya sakin ta abba shi yasa don haka sai ta ɗauka ita bala'in sun tana ya kai an gane ba iya rabuwa da ita don haka shi za ta mai wulaƙanci kala-kala alhali ba haka abin yake kuma a hankuri ne da juriya akan watan a tsakanin da shi da ita din saboda ya ɗauka shi aure matsayin ibada ake shi akan wakan lafi shi karatu shi karatu haka yake a karakan lahu to da haka idan karatu ya biyo kaka shi bayani aka kada yi na na na hikaya wata da ake faɗa ko wai ta zo duk da ke ba sai na haɗu ko wata kabila bace amma dai ta zo ne gari wurin sai da nono to sai a ta isko ne na wa'azi sai ta isko ne na wa'azi wani malami yana cikin wa'azi sai yana bayani duk mata da take yi ma mijinta kaza da kaza ga hukuncinta duk mata da kawo mijinta kaza da kaza na ba daidai ba ga hukuncinta to ko da ta gama saurari ne gaba ɗaya sai ta koma bayan ta koma can inda ta hito to sai take ce mijin nata wai kai a shaida ma ko can duk abin da ne maka ko can sai ka ce gari ka ce ka faɗa malam wai ta hazare ta yake ta tunaninta wai shi mijin nata shine ya zo ya kawo ƙarat ya ka faɗa ba shi ne ka faɗa malamin waɗannan laihukan nata da suka yi ɗin wai ta azar ita shi malamin ko da ya kawo shi ko bai san an yi ba ma karatu ne biyo da shi shi kawai to to shi ne aka karatu lafi saboda haka karatu ne biyo da mu kawai kuma da babu abin da bukata ai kaga su gyara ɗin ya zamo a ce an zauna lafiya lau ɗin yadda sha'ani na aure yake to a daina ɗauka ce da wasa a ɗauke shi da muhimmancin da shari'a ta bashi yadda Allah ya bashi girma to ya kamata a kula da haka ɗin ba wai an ce ita mace tana auren miji shi kenan ya zama wani wulakantacce a wurinta wani kaskantacce in ta ga dama ta mabe a'a abinda ma an wajibi gare ta mace da kyau ta auna duk wata kalma mara kyau mara daɗi wadda bata dace ba wadda ta san ba ta iya gaya ma babanta ita to bai halatta ta gaya mijinta ita ba ya kamata kawai da ta ɗauki wanga ma'aunin ta huta duk wata kalma ta rashin ladabi ko ta rashin mutunci ko ta rashin kyautata wanda ta san ba ta iya yi ma babanta to ta tabbatar da bai halatta ta yi wa mijinta irin wannan abin ba amma yanzu zaka iya samun mace misali ita- mijinta shi adda muhimmanci gare eh, ubanta kai shi adda muhimmanci gare ta ita saboda haka ba za ta iya ga mai wata baka kalma ba amma tana iya ga mai shi ta dauka kamar warinta ko dai- am- alhali kuma ita shi shari'a shi tabba muhimmanci ne tun da kaga akwai hadisin da ke cewa aljanna su mata tana karkashin dogarugan mijin nasu ko saboda haka in sun mai biyayya za su samu aljanna din Ah, don haka ashe abin da ya kamata lalle mata ya kamata a kula banda irin wahalar da za ka gani ma misali in mace ta rasa miji da za ta iya fada inda wata da yawa za ta ganin ai yanzu da ta yi aure ai da ta yi yanzu ai wani zai aure ta sai ta dauka haka din ba ta tunanin yanzu in auren nata ya mutu shin to wai wane ne za ta aura shin za ta samu wani mutumin kirki irin wannan mijin wanda ta rasa ko ko ba ta samu ba ta kallo wannan ita sannan kuma wai za ta samu ma mijin kusa kusa koko dai sai nesa kwarai sannan ba shin tana sa mijin koko ma gaba ɗaya ma da dashin ta kyau za a yi tarar ma rasa mijin a wurin gaba ɗaya duk ba ta wannan tunanin gaba ɗaya ita kawai kallon ta irin ta sura ita dai kawai ya ba ta takarda to kaga abun yana da haɗari bayan kuma ga hadisai da dama a waɗanda suka zo masu gwajin haɗarin mace ta rika cewa mijinta sai ya sake ta kaga duk akwai waɗanda ruwayoyin da aka zo suka zo na cewa watan a ruwayoyin da suka zo suna ci- suna nuna cewa duk mace da za ta rika nuna neman sai mijinta ya sake ta to ko kamshin aljanna ma ba za ta jiya ba kaga wai ba wai ma'ana ko kamshi ba za ta jiya ba balle ta shiga kenan kaga ana so a yi ishala ce wai ba za ta shiga aljanna ba kenan misali haka kawai ba gaira ba dalili saboda rashin mutunci ne jishin arziki kawai ba zalunci na cuta irin na shari'a ya kai mata ba amma ta ce dole sai ya sake ta to kaga yanzu wata haka sai na gama da ɓaci ɗin kamar yadda na faɗa sai ta ce in ya haihu ga uwa ta da uba ne kaga waya sake ta kaga ga girman laihin zagin sannan ga neman ga kuma hukunci na neman cewa ta sake shi a sake ta ɗin da haka gaskiya ya kamata a ce iyaye mata su yi koriya kiyaye harka aure ba abu ne wanda yake na wasa ba domin Allah madaukakin sarki yana da damar da zai halitta mu duk duniya gaba ɗaya ba ba sai ta hanyar aure din ba tunda ai shi inna ma amruhu idza arada shay'an ya koyi ku ya gara ma sai ya ce da kun fai kunun ba shikenan ba ba dole sai an yi aure ba an sai an haihuwa ba sai kawai mu da haka nan duk mu ta duniya amma hikima a ciki ubangiji madaukakin sarki ya tsara abubuwa ta yanda watan rayuwa ta tahi cikin wadda ya dace sai an ka tsara mutum ya yi aure idan ya yi aure kuma sai allah ya tsara ita matan tana karkashin mijin nata za ta mai biyayya shi kuma zai ɗauki nauyin ɗawainiyarta shi yadda ita abinci sutura wurin bacci ko yadda ajin duk da wasu abuwa na yau da kullun lafiyar jikinta da sauransu misali duk sai ya zamo shi ne ka kula da waɗannan ɗin. yanzu nan wajen ko bakin nan ɗaya an ka tsaya ai akwai fa'ida wurin nan kuma in mace tana da tunani kaga ya kamata ta gano cewa lallai duk mai kyautata maka ya kamata in kana da hankali kai ma ka kyautata mashi yau ko dai makwacinka ne misali sai a ce kullum misali so daya zai aiko ma da abinci gidanka wanda zaka ci so guda misali ga yini ci abinci guda misali ko na safe ko na rana ko na dare kullum kullum yana ma wannan ina ganin in ka san mutunci ya kamata ka mutunta shi mutun nan don ya ma harka arziki da mutunci to balle wanda shi kullum akalla ga ga yini yana iya baka abinci so uku da swahi da rana da mare su amma kuma shine wai in rashin arziki ya motsa zaki iya cinye mutunci kaga ba ta ba ta kalle fuska ba kaga wancan asalin nama da ake da ake da ake ruwaitowa na cewa jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha din nan ne kaga ba ta ma gano ita wannan din ba cewa an halici watan a abun nan ne zukata bisa ga son mai kyautata musu sannan wa bugudi man asaa ilaiha da kuma kin wanda ka muna na musu kaga ya kamata akalla wannan a ce tana haro irin wannan da misali kana ganin ko dabba fa tana gane wani ne mai kyautata mata kuma wani ne wanda ka munana mata sai ka isko wani lokaci dabba ko da mai mai mugunta ce amma wanda ka bata abinci da ruwa sai ka ga wani bai bace mashi mugunta shi in ma ta gani hakan kasan suna tana nan yazo misali da ya kama ta abinci wai ko dabba to kaga in mace zama bata gano irin wanga ba kaga sai karshe ma dabba ta yi ta kenan to Allah ya kiyaye to saboda haka ya kamata a ce a kula da wannan niyya to sai Allah ya tsara haka me yasa ya haka wai don mata su gane cewa maza su a sama da su a wajen daraja kuma Allah ne ya shar'anta haka nan in mace ta saba kuma ta saba ma Allah kai kuma miji ka san cewa kai kuma kai a sama da gare ta din kai kuma kai mata adalci duk abin da ya kamata daidai gwargwado na mutuntawa na kyautata mai da kai ma za ka yi mata din bakin iya karfin ka kuma ba cewa an kai yadda wancan yawa mata ta yi ba kai ko da baka da baka da abin da ya mallaka baka yi samu ne ba kai ma dole sai kaya mata kaka nan ba a'a abin duk da kai karfi wanda zaka iya yi kuma garba ce irin abin nan da wasu da kai na keta ko mutum daidai gwargwado misali yana da shi ya lahi alau amma kuma za ka samu shi kadai a can waje yana yin abin da ya gada ma ya ci abincin da ya kaso mai kyau ya sha abin da ya gada ma na jin daɗi amma matan na suna ta suna wahala wata ma kilisi ta yada kusan da ci da kanta kuma yana da abincin da zai ba ta amma ya hana mata kaga dole shi kuma yana daga cikin zalunci wanda da an ka ce a rijalu kawamun alin nisa'i ya kamata a lura fa me aya ta kanuhi ba wata na kanta da kai kai tsaye wai a'a wai ai kai shikenan kai abu bagare ta kadai ba a'a me yace can gaba bima fadalla ba'dhum ala sai ce wa bima anfaqu amma saboda kana ciyar da ita kana mata kaza kana shi yasa kake babba to yan baka ce fa kaga baka zan babba kenan saboda haka karatu yana gaba yawwa to shi ne yawwa to wannan shine to saboda haka daidai gurguru abin da kowa zai iya wadi shi an ka ce kai ka kawai hannunka kana da abin da zaka bata din kuma na ka din ne amma su ma sai akwai wani bidiyo za a ganin wani yana yabba ga buga tace ta kasuwa ana ganin yana in kudi ne na kudi sai su azurun nashi ne mai sai duka an gane haka tana faruwa har da MPO ne kila ko yawa ta ji MPO zai ci kware ku saboda haka kaga shi kullun yana fama da miliyan kudi misali wancan ya turo ta je ya tawayoyi ai to an tura da dubu ɗari kaza dubu ɗari kaza ta waya miliyan guda miliyan kaza sai ta ɗauka tun nashi ne ba ta san don harkoki da aka ta yi ba kaga sai ta ɗauka amma shi kuma ya ƙi zuwa a ta shagali to ban da irin wannan ba shi yake nufi ba saboda ka za ka iya samun mutum yana wasu in hudodin amma ba duk duka ne abin yake nashi din ba to amma dai kai ka sani kai mai gidan kai tsakaninka da Allah na kaɗin ne to sai kai abin da ya dace din wanda zaka wanda ya dace din wannan shine ko ba a ce sai ka alba zaranci na banna ba kuma a daidai gurgudu abin da ya dace din wannan shine to Allah ya tsara wannan ne kuma ka gane ne me yasa nan an ka ce ai aure da ka gani sai mu gano ashe don ta gano mijin shi a sama da ita shi kuma ya gano tana karkashi ne shi kuma kowa ya kiyaye na shaki kuma sannan in an ka zo wajen haihuwa sai a zo a haihu haihuwa mako sai ta zo kala a fara haihuwa na ɗai kaga shi abba ba in an ka haihuwa wani na biyu shi wannan da biyu din sai ya gano cewa to wancan shi abban gari shi me za a yi kenan shi kenan ya mutunta wanda abban gari shi kenan shi kuma babban shi kuma lalle ya tawasa ya mu wannan wanda a ƙasa gari shi din zo abin da ya dace ya mashi na ɗauka abin da ya dace matsayin shi na babban din shi ma sai ya yi to da yawan lokaci abin da kawo matsala ko can swabawa in kaga swabani tsakanin mata da miji ko can wato shine ko dai ta ƙi mai biyayya ko ma'ana ta ƙi mashi na shaƙin da ya dace dai na mutunta da kyautar duk abin da ya kamata mashi sai a samu matsala kaga wannan tana faruwa ne ko kuma ƙila shi ɗin ne ya zamo bai cika na shaƙin da ya dace a ce shi tsakanin shi na tsakanin Allah ne to kaga wannan ne shi ka bada matsala haka shi ma tsakanin wancan da ba da misali a ce wancan abba wancan karami shi ma in kaga matsala ta faru shi ma a bincika ko dai karamin ne an mara mutunci bai da mutunci ga babban nan ko kuma babban ne bai dauki matsayin shi ba na na babban ba da yi abin da ya dace da kyautar da mutunta da ya kamata ba to da zaran guda ya fa'a ya ki cika nashi ka'idodi na sharuɗa to sai a samu matsala to wannan don haka kaga sai Allah ya tsara wannan ne kuma sannan bayan wannan Allah ya tsara auren nan don matsayin ibada duk abin da mace za ta yi a gidan mijinta na kyautatawa da mutunta lada za a bata sharar gidanta ne za ta yi ko ɗakinta ko gyara gadonta ko gyara shimfiɗa da mijin nata ke zaunawa ko kuma a kila sutura ta yi dauɗa kawai ta ji ta wanke mashi kuma duk dai abin da za ta yi na kyautatawa lada za a bata abinci wannan da za ta zo ta gyara abinci a gidan don ɗaya a ci har da ita za a ci ba amma lada Allah zai bata magana mai daɗi wa ganin ta gaya mijin nata ta kalmi masu kyau shi ma lada za a bata duk haka dai Allah ya tsara abubuwan gaba da kaga ashirin ibada Allah ya tsara abubuwan kai ma hakan duk abin za ka kawo wa na abinci gidan ka kawo mata ka bata haka fa Allah zai baka lada kamar ka ga almajiri mai baraka ba shi sarka lada haka Allah zai baka ita duk abin za ka mata na abinci ne ko na suna ne ko duk abin za ka yi mata ne haka Allah zai baka wannan to ashe ka ga in kowa ya gano hakan kuma ya tsaya ya ga cewa tsakanin shi da Allah ya kamata ya gyara din to ai da sai a zanna lafiya to amma matsala a yau azimu mutum ya zama cikin insa mai na ba a sai na kurum ya ji amma bai yadda ba kasa akwai mai yanon shi kai tsaye zai ji a ɗin ya ce shi bai yadda ba to irin wannan zai ce lahira ce ma'alla ne kaga iyaka hujja ya ji ta an haɗa mai abin nan ba daidai ba ne kuma ya ce wa shi ya yi ko an haɗa mata abin nan ba daidai ba ne ta ce ita ina ba wanda ya sai hana ta dan da balle idan abu wannan yawo fita ba tare da izinin miji ba da sauran abuwa ga sunan wanda mala'iku za su bi ta su talla an ta tarci ne mata albarka a duk lokacin za ta bar gidan mijin nata ba tare da shi ya mata izinin ta tafi din ba har ta ji ta dawo ba mala'ika ko da ya roki Allah so guda Allah an sa ya kai tunda shi bai saba Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yamurun to kaga in sun roki Allah Allah yana karba ku amma za ka isko abinda aka jira a gano musamman yana zuwa kasuwa irin rana kaza wanda gaba ɗaya bai gari bai gidan yau waran da akwai shirfa ɗaya wani gari da aka zuwa kasuwa to ka gani to wasu suna wanda wannan dama a zuwa sai abinda aka gana mata ko kuma kila lokacin zuwa gona ne ga damana irin garuruwa na ƙauyuka misali da kowa ya yi gona gaba ɗaya to shi kenan in ka shigo cikin gari sai ka ta gaba ba ma shi anan sun ba mata ba ba gaba anan ba anan mafi yawanci kuma bai yiwa a ce duk sun faɗa mazan su in ko haka ɗin ne me yasa to ba su yi lokacin rani sai da kowa na gari sai lokacin damana sai sannan ɗaya kai inda da sun sun faɗa masu na suka tahiyar me yasa ba su neman izinin nasu na tahiyar irin lokacin war haka kaga duk sai ka isko ɗan gaban ga sunan ana ta ta yi wannan ya kamata a ce mata su lura da wannan ne banda haɗarin kuma mace ta rasa mijin karshe ta rasa ya za a yi za ta sami jin ko ba za ta samu ba wallahu alama to kaga abinda annan in ta jure ta yi hakuri ta zauna kamar yadda zamu ji gaggama ta fa mijin nata sai kare ba kuɗi gare ba ba da komi amma ita dai ba ta su dai mijin mutu a wurin su saboda tana faɗin dalilin ta cewa gata ita dai yanzu sun daɗe suna tari suna da yara to kuma sannan canza har tana dukiya kuma dukiya duk ta kare gaba ɗaya to yanzu ita yanzu rabuwa da shi to yanzu ko yaran ga ta ka gani cewa yanzu in tabbas su matsayin ba uwarsu kusa za su zarta in kuma ta ce ta tahe da su sai ita ko ba ta da abin za ta ɗaukar nauyin abincin su na ci wannan yasa ita wata naci akan ba ta so auren gaimu amma yanzu wata mutum za tana tsayen ga sunan fa amma ita in dai abin ya motsa to ita in dai ya haihu kawai sakita kaga abin ba haka ake yi ba to Allah ya bada ikon gyarawa kuma albarkar manzo Allah sallama saboda haka harka aure ya kamata a bashi muhimmanci kwarai da gaske wannan shine kaga wannan ayar waɗannan ayoyin da zamu karanta da kuma hukuncin da za a ambata din na shi zihari din wanda abin da yake ce ma zihari wato shine mutum ya kamanta matar shi da mahaifiya ta ko kuma ta wadda a haramun gare shi kamar da ya ta kenan ko wani abin ga wato kamar shi yasa ka gane ya faɗa ce kamar da ce din yake anti ka zahari ummi ko haka ya faɗa ya ce shi ya ga mata cewa ke kamar bayan mahaifiya ta ke malamai suka ce ba wai ana nufin sai baya ba inda za ka ce gaba ɗayanta ne ita kamar mahaifiyar kan take ko kuma wata gaba ko hannu ko huska ko mina ne duk shi ne aka ce mazihari amma a lura aka ce abinda aka nufi din saboda in mutum ya faɗi abin da hushi don an ce za a duba ne ga ƙarina me yasa mutum ya faɗi abin ila ba ta ma da ita ko da za a yi cewa ɗinnan misali aiki kenan ke yanzu kawai mahaifiyar to yana nufin kenan misali shi yana nufin in ya ƙara zanna da kamar in ya tana daidai da mahaifiya ta wadda mahaifiya ta halamun ne aure da shi da ita yana nufin shi ma haka nan ba an kula da kalmar shi yasa sai amma sai malamai suna cewa amma in kawai misali kawai ba wai abin gaba ne ba kawai dai kila wani yaro ne dan dani gari ko daya suka cika ba da gaskiya daga ta su ta kai kama da kiya wannan ba wani abu ne ba ko kuma kila kina nan ta kama da ita wajen girman jiki ko wajen kaza ko wannan ba wani abu ne misali in dai ba da wata manufa an kai ba ana cewa shi wannan ba ciki wani zahiri saboda shi wanganan ne asulin abin da ya sanya din ya zama zahirin saboda shi an ce na farko da ita matar kyakkyawa ce haka to sai tana sallah ne an ga ce ya zo ya sabi tana yin sallah to sai ya zauna to ta ƙari sallah to sai ya nime ta sai kuma ita kuma bata yi shi ba to wannan abin ya sanya shi kuma sai ya fusata dama kucin yana da saurin hasala da hushi irin wannan wani abu na motsa mai ina hakan kawai sai ya fusata ya ce to shi kenan shi yanzu ma ta zama bayan ta daidai yake da na mafiya ce kaga me kan kenan kaga a cikin fushi yankin yana nan kenan yanzu ba shi ba ita kenan misali to ga ƙa'ida tun lokacin jahiliya idan mutum ya irin wannan abun to shi kenan mata tashi wata haramta gare shi saki ne su ga ƙa'ida to shi yasa bayan hakan ta faru kuma sai ya dawo yanzu shi kuma gashi kuma baya dan wuce kuma sai ya duka amma ko abin da ya kafa bai dace ba bai kyauta ba ita kuma gace ita kuma abin ya sha mata kai ita ma saboda yanzu suna gani yanzu hatun da sannan ba saukar daga ayyuka ba lokacin da abin ya faru ba saukar daga ayyuka da zamu karanta yanzu din ba na hukuncin wanda wannan abin ya faru da shi ba to sai ta zo wurin manzo Allah sallama take karanta mai cewa to ita dai gata na farko dai da kurciyarta shi mijin nan ta aure ta yanzu an kai yanzu ba ta rawa da kurciya yanzu ta tsufa ta yi shekaru mara da yawa suna tare tana da dukiya ko da ya aure ta amma yanzu ta kai bata dukiya sannan ga su da daya amma yanzu ga abin da yake faruwa yayi wannan zihari din gare ta na haka don haka manzo Allah yanzu menene shi akwai wata mafita da za a samu to shi ko manzo Allah sallama qaida wa bayan da qanil hawa in huwa illa wahyu ba in ba an yi mai wahayi ba to ba zai ci ga hukunci ba sai ce to ina ganin dai kam ke haramta gare shi tunda dai ga ka'ida dama shi al'ada su laraba da haka su idan ya ce yana ganin dai kai dai ta haramta gare shi to wannan ta ce to manzo Allah fa abin da yake faruwa shi fa ba saki ambata ba fa ita dai wata kai wanda za a dai akwai kuskure ba dai a da gyara abin da dai a koma dai ita auren na ba da su a ce ya mutu ta ce manzo Allah ba saki wai ambata ba ka dai ji iyaka abin da ce kawai to shine manzo Allah ce to ina ganin dai ke dai auren na ku haƙar ki wanda an ce lokacin da ta zo din nan gidan manzo Allah sallama din ta isko sai da Aisha radiyallahu anha ka san manzo sallama yana da gashin kai kyakkyawa mai kyau wanda ko wani lokaci kuma gyara shi akai ba abin ne mun bude irin na gayu da suke wannan mutar wani baka shawara ya karamu da nan ba haka manzo Allah yake mana shi lillilis ko wani lokaci aka yake yana sha'awa daga wani gado gado da ka sanya shin gulbi da na iska na kada shi haka za ga wannan gashi yana wannan kirji to ko shi gyara shi aka yi to ta isko sai da Aisha tana gyara manzo Allah ta wannan gashin kan shi haka yake to shine sai gashi ta zo da wannan manganu haka manzo Allah yana ga mata tana cewa manzo Allah ya kamata dai a duba mani ita da mutum bukata ya za a yi da ita a samu ta wata mahita dai game da wannan al'amari din dai faru wannan a ƙarshe dai aka zo aka yi ta waɗannan abubuwa da ke ce mashi manzo Allah yanzu ka gani ga ina da yara tsakan dajin shiya idan ni bai yaran nan wuri na za su tuzarta tunda ba masu da uwa mai kula da ita in kuma ni ni tare da su wacan su kuma za su kuma ji yunwa don ba da abincin da zan ci da su ba da haka manzo Allah yana neman dai a dai duba da kamata a gyara al'amarin nan to wannan dai aka yi dai ta wannan tattaunawa dai manzo Allah ya ce mata to ni dai ina ganin dai ke haramta ta ce ya ubangiji isa irin abin ganin dai misali ya Allah ni dai ina kawo kuka na gare ka kaza kaza haka da ta tauna abuwa dai karshe dai ana nan sai ga an saukar da wannan wahayi na wadannan ayoyi ga manzo Allah sallama to sai da Aisha take ce mata to ta jira to shine daga baya sai ga wahayin ya sauka to sai manzo Allah ya zo ya sa an kira mijin nata ya karanta masu waɗannan ayoyin kuma ga hukuncin da za a yi kamar da zai ambata mana nan gaba cewa za a yawanta mutum zai sai in hakan ta faru to auren ana so a dawo a gyara din to abin da hukunci ne kawai zai sai koyanga ko bawa dai mana namiji ne ko mace ce lafiyayye wanda ba mai aibi ba ya yawata shikenan ko kuma ya ciyar da miskinai ko ya yi azumin wata biyu jere da juna ba hutawa guda za a ciki kuma an ka ce ba zaɓi ne an ka bashi ba sai in bai iya gwaran nisan na zai wancan ne da an ka ce misali ya yauta koyon gat sai in bai da kuɗin sayan bawan ne ko kuma yana da kuɗin sayan bawan amma dai ba bayan da zai ba wanda zai ɗin yauta ne to sannan zai je ga maganar ciyarwa ɗin zai ciyar da mutum watan miskini sittin kuma imam maliku shi ya ƙaurara wajen waga ciyarwa fashi don shi ba mudu guda guda ce ba shi a mudu bibi ma saboda ita tana tsawon ragari ta kamar ka ce marba marba misali mutum 60 marba 60 ko kuma in baya da suwa ya ci ya ci ba a sa mata waye azumi wata biyu jere ba huta ku in ya kuskure fara ha yana cikin azumin nan kuma sai ya yanki ya tsaya ya huta to duk sun roshi ba sai ya koma kasa ya dauko to wannan shine manzo Allah ya karanta mashi yace to yanzu ga abinda an ka hukunci ka zo ka yi azumi ya ce ya ce na shi na azumi ai bai yi azumi magana ce abin da ne ya wata koyon ga ina shi ina kudin sa inda koyon ga tun da bai da koshi shi an ka ce ya ce ya ce wai ya ce to ai shi na kai ne gidan nasu mana abin da ce shi ya za a yi bashi Allah akwai kashe dai maza Allah zai ya zito zannanin shi ma maza Allah dai abu ya dan bashi mamaki da dariya shi maza Allah ta yasa yasa an ka samu mai abin da zaba ce to kace kace shi ke nan ka gyara sallallahu alaihi wasallam wannan to shine to shine an ka yi aka kawo wannan din cewa karsa mai Allah shine sai da Aisha take cewa abin mamaki tace ni fa kusa da daki naka abun ga gani ga ba da nisa da wurin ga amma tattauna da suka yi din tace ni ba ba da majin wasu abubuwan da suka faɗi amma sai ga Allah ya ce shi ya jiya ga Allah shi kuma shi kada sami Allahu Allah ya ji magana ta tafi sai ita ga ta kusa amma ba ta ji ta ba ta ma ji abin da ka yi ba to shi yasa wata rana wani lokaci sai dana Umaru radiyallahu anhu yana khalifa a lokacin zai wucewa yana cikin tafiya sai wata tsohuwa ta tsuwa sosai wadda yin masu wulakantar da mutane ne ya ganta haka zai mata kallon maza bai isa ya ganta walakanta ta haka sai tana mashi magana ta tsaye da shi ya sai kuma ya matsayin shi na halifa sarkin lokacin sarkin mummini na duniya hau gaba ɗaya amma kuma ya tsaya saurari su tana sai ga tana mai wa'azi kaza kaza kaza wa'azi ma take mashi su ko sauran jama'a suna ta mamakin cewa a'a yanzu matsayin kansa amir amir nuni ne yanzu ka tsaya wannan tsohuwa ta tsaye ka haka kaza kaza sai ce kai ba ku santa ba halal yace ita ce ba kharusu bintu sa'alaba ko Allah ya ji maganta ba balle umaru ai karsa mai Allah ko karsa mai Allah ko ce Allah ya ji magana to shi umaru kitsa ya ji magana ya saurari magana ta subhanallah to shine to shine wadannan ayoyi suka sauka cewa kar sami Allah hakika Allah madauki zaki ya ji wannan kaular da tujadilu ka fi zawjiha zancen wannan take ta mujadala da kai jaya da kai a cikin sha'anin mijinta ya rasulullahi sallama wa tashtaki ila Allah tana kai kuka zuwa ga Allah wahdataha tana kai kukan kadaituwarta don tana cikin kukan da take kawo din akwai cewa can farko tana da kociya kuma tana da ƴan uwa tana da jama'a yanzu ko duk ba su kaga akwai kaɗai ciki nan to shine ma'ana wasu suke ila tana kawo kuka ila lahi zuwa ga Allah wa harta na kaɗai tatta wa faƙata da kuma talaucin da take cikin shi wasu biyatan sigara da kuma yara ƙanana da agarita wanda in zammatuhum ilaihi in ta taro su zuwa ga shi mijin nata za'u za su tuzarta aw ilaiha ko kuma in ta taro su zuwa gare ta su kuma ja'u za su yinwa tunda ba ta da abinci to sai Allah ya ce wallahu Allah barakatuhu yasma'u tahawurakuma yana jin wannan tattauna da kuka da ita ya manzo Allah sallama da wannan jayayya kana faɗi tana faɗi Allah ya ce ya jiya turaji'ukuma wato taraji'ukuma Allah yana jin wannan mai da magana din ka faɗa mata ta faɗa maka din to Allah ya ce ya ji wannan din inna Allah domin shi Allah madaukin sarki sami'un mai ji ne shi basirun mai gani ne saboda haka ba abin da za a yi wanda Allah madaukin sarki bai san da shi ba ba kuma wani abu wanda ake yi wanda Allah madaukin sarki baya ganin shi subhanahu wataala
الذين يظهرون منكم نسائهم ما هن ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم لتوعظون به والله بما تعملون خبير
ubangiji madaukin sarki ya ce allazina yadhaharuna waɗannan da suke yin zihari wato shine kamanta matarsu da mahaifiyarsu kenan shine ko kuma wanda muharrama su wanda haramun gare su shi yasa kuma suke cewa su malamai suna cewa to yanzu idan mutum kuma wata matar ce fa wadda ba tashi ba ba kuma wadda a haramun ci ya aura ba ya kamanta ita matar shi da ita shi kuma kawai misali sai mutum irin wannan husata ya shi ita daidai suke da wanci sai faɗi wata mata wadda kila mata wani ce misali ko kuma ta ce wadda to sai an gaci shi kuma na suna ne saki to ya zama saki an gane mulkin zahari ne shi saki ne ta wallahi alam to shine Allah madaukakin sarki zai faɗi hukunci yace alladina waɗannan da yazharuna suke yin ziharin nan asluhu yatazaharuna asulin shine yatazaharuna akwai ta'un wurin to sai aka ce yazaharuna a urgimata ta'u sai aka shiga da wannan ta'u din fi za'i a cikin wannan za'u din wa fi qira'atin a cikin wata qira'a bi alifin bayna za'i wal ha'i ana sa alif tsakanin za'un din nan da ha'un sai a ce alladhina sai a ce yazaharuna yazaharuna kaga an sa alifin wurin al khafifa kenan kuma ita dan aka sa wannan din ha'un din kaga za a cire wannan shadda da gare ta in ka lura nan yazaharuna da za'un ta da shadda ha'un shi ma da shadda to amma in za a sa alifin din sai a cire wannan shadda ta ha'un sai ya ji sai ya koma yazaharuna sai zama za'un shi da abin tashi daɗi to shine yace wa fi ukhra a cikin wata kuma kira'a kai yuqatiluna kamar yuqatil ma'ana shine sai a ce mashi yuzahiruna kenan a wata kira'a kenan yuzahiruna wal mawdu'u thani yace wal mawdu'u thani kazalika wuri na biyu shi ma haka nan din yake wato shine wanda zamu karanta nan gaba da yake cewa wallazina yazharuna ga can gaba bin sa so yana can gaba to shine yace duk hukuncin su ma duk guda ne to shine yace don haka wallazina yazharuna waɗanda suke yin zihari din nan minkum daga cikin ku min nisa'ihim ga matansu sai yace ma hunna ummahatihim lalle su sani fa ba iyayensu ne su ba fa in ummahatuhum babu wanda iyayensu illallahi waladahun waladanahum sai waɗanda sun ka haife su ma'ana da sun ka mutum da ya kamanta mata ta da mahaifiya ta din nan to lalle ya sani ba fa matsayin mahaifiyar nan take gare shi ba ita mata nan tashi don haka ana so na Allah yana jin kunne ne na cewa a kiyaye a daina yin haka nan din to shine cewa a nan da yace illallahi yace bi hamzatin da hamza illallahi waya'in shine bi hamzatin waya'in da hamza da yawon kaga illal la'i kaga an sa yawon da hamza wurin kenan sai ce wa bila'in kuma kana iya cire yawon da shi kenan ba sai ka sanya ta ba duk yayi shi ne ce illal la'i waladanahum sai dai waɗannan da suka haife su ne a uwayensu wa'annahum haqiqa su masu yin zihari nan shine bi zihari da yin wannan zihari la yaquluna munkaran min alqawli Allah ya ce suna faɗin mummunan magana wadda bata dace ba wazuran da kuma ƙarya shine kaziban ƙarya suka yi ai ba iyayen ne nasu ba wa inna allaha haqiqa allah madaukin sarki la'afuwun mai rangwame ne gafurun kuma mai jin kai ne limu zahirin ga wanda ya ziharin nan bil kafarati ta hanyar yin kafara wato shine sai kafara to shikenan kuma sai Allah ya fi masa wannan abin da ya aikata din to sannan sai Allah ya ce walladhina yazharuna waɗanda da suke yin ziharin nan min nisa'ihim daga matan nan nasu thumma ya'uduna sannan suna sun kuma daga baya su koma lima qalu daga barin wannan abin da sun ka faɗa din ma'ana mutum ya riga ya wannan zihari kuma yanzu sai ya dawo yana son kuma yanzu ya ya dawo misali irin su zauna kuma a cigaba da zama da shi da matatai kuma ga shi ya riga wannan zihari to shi ne aka ce to yanzu allah maraikin ke ce to hakan ga waɗanda suke son za su yi wannan tuniya hukuncin su to shi ne yanzu ya faɗi hukuncin nasu ɗin to shi ne ya ce haka sun mai udu na sannan za su koma ka lima ƙalu ga abin da suka faɗa ai fihi suna su koma ga shi wannan abu da suka faɗa din shine bi an yukhalifu shine su saba ma wannan abun bi imsakil mudahiri bi imsakil mudahari minha da rike wannan da yayi ma wannan ziharin gare ta din allazi huwa khilafu maqsud zihari wanda yake shine sabanin maqsudin wannan zihari din min wasfil mar'ati shine na sifanta matar da yayi bi tahrimi da haramci yanzu yana su kuma ya dawo ya jura ba haramun ce gare shi ba to sai Allah ya ce ga hukuncin nan na farko shine fatahariru raqabatin yawata kuyanga ai ita kuwa shine yawata ta alaihi ya tabbata akan shi in dai har yana so ta zauna tare da shi kenan to haka je wannan sai sai kuyanga din nan kuma sai lafiyayya ba mai aibi ba to wannan kenan kuma kamar yadda na faɗa da zun aka ce sai fa ba fa zabi ne aka bashi bai cewa zabe gudanar cikin ba a sai fa in ba ya da halin yin wannan din ne sannan fa zai ta ga wancan to shine fatar rukabatin wata koyon gamin kable an yi ta masa tun gabanin su shafi juna biyar watsa'i ta hanyar saduwa ko abin da ya kama da haka saboda haka tun wannan lokacin kamin haka din za a tabbatar da ya yi wannan bawa da kome waɗin ya yi wata ɗin sannan ya ce zalikun wannan tu a zo na biyu ana yi maku wa'azi ne da shi yawa wallahu ku sani allah maɗaukin sarki bi ma ta amalu na kabirun masani ne da abin da kuke aikatawa saboda haka duk abin da kuke aikatawa yana sani da kowa kuma zai saka muku da shi din to sannan kaga yanzu an faɗi hukunci guda kenan to sai ya ce amma fa man lam yaji fa man lam yaji fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl min qabl an yatamassa فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليما وللكافرين عذاب أليم
ubangiji madaukin sarki ya ce to wannan kenan idan famalla mai zito amma wanda bai samu rakabatan wannan koyan da an ga ce wata din ba to shine fa ya mu shahraini sai ya azumin wata biyu mutatabi'aini kuma masu bibi juna ma'ana jiri kenan shi ma dai min qabli an yatamassa tun ga tun gabanin su shafi su shafi junan su kaga shine an ga ce wanda bai samu ba ita koyan nan kaga shin da kudin naka na sayi amma samu abba ka yi ba kaga baka samu ba kenan ko kuma a'a ga ta da ma kai baka da kudin sayi baka samu ba nan dai ko kaga kuma malaman ce malaman fikiwa da suka magana kan cewa ko suka ce akwai rashin ruwa na hakika da kuma rashin ruwa wanda yake a cikin hukuncin rashin ruwa na hakika ne sai ya zama kaka da ruwa amma kuma ruwan kana cikin halin tahiya bayan kana cikin halin tahiya kuma gaba ɗaya ruwan ba su da yawa yan kaɗan ne kuma ba inda suke kusa-kusa kuma kana jin kisa sosai da gaske wadda in baka sha su ba kana iya rasa ranka kuma ga lokacin sallah yayi kuma ba su isa ka sha kai alwala sun ka ce to ka sai abin ka kai taimaka kawai shi ai su kai sunan ka baka da ruwa ga hakika baka da ruwa ko la misali to shi ne to kaga na misali kana bi da koyan gagga kada kudi baka da kudin amma ba can kaga ai kamar kai kana cikin wanda ya rasa ne kai tsaye na hakika din to shine aka ce haka wanda bai samu din ba to shine aka ce watan wanda bai samu koyon ga shine fasa ya mushare ne mutabi kaga aka ce azumin wata biyu jeri don haka inda mutum zai fara yin wannan azumin fa ya ci gaba da yi ne kamin ya gama ko da ko a ce sura guda tak ya gama sai kawai ya ya ta sai ya dan huta kudi ya rushe gaba ɗaya gaba ɗaya shi kenan ya rugoge gaba ɗaya sai ya koma ƙasa ya ɗauko sabo subhanallah to wannan shine to saboda haka to shine a cewa watan a mutabi ayi kenan min qabli ayyata masa sai Allah ce fa mallam yastati wanda bai samu ikon yin azumi ba shine as-siyama wanda bai samu ikon yin wannan azumi ba to fa it'amu 60 miskinan sai ya ciyar da miskini 60 wato shine alaihi ya tabbata akan shi min qabli an yatamasa shi ma dai tun gabanin su shafi juna yace hamlan saboda dauka lil mutlaqi al muqayyadi ga lafazin da aka kawo mutlaqi ga wanda kuma an sanya mashi wato da babu an kayyade shi abin da yake nufi da wannan ne in ka diba can da an ka ce fata hayu raqabatin min qabli an yatamasa an ka ce ko sannan sai an ka ce fa mallam yajid fasiyamu shahari ne mutabi'aini shi ma dai min qabli an yata masa amma da yace fa mallami sadi fa yadda amu 60 miskina bai ce min qabli an yata masa ba to shi yasa yace saboda haka za a dauki wannan din ne a ba shi hukunci wancan din da aka ba min shi ba dai min qabli an yata masa din shi ne ma da hamlan lil mutadaqi al muqayyad din za a bayar da kulli miskinin ga kowane miskini a bashi muddun mudu min galibi qutil baladi daga mafi rinjayen abincin mutanen gari saboda haka sai mutum ya bayar kamar yadda na faɗa amma shi imam maliku a wajen shi shi kamar ya ma tsawar abin da yawa na cewa ai batan ba maganar mudu guda ba ne sai dai watan ya ƙara mudu biyu ma ake bayawa kaga kenan in mun ka kaddara misali a ce kamar kimanin kusan dai bai yi da kawo maraba ba misali inon tamu mu da muke abu da ita ba to kaga in ka lisa dai maraba maraba so 60 30 kenan su ne su ɗaya ne za a bawa saboda haka siya talatin haka kaga mutum wato shi yasa shi yasa manzo Allah sallama yake faɗa cewa da yake gaya masa habbai ya kamata to to kaga ai sai mutum ke harshe ne to shi kuma ko kaji kai jawo can tiya talatin da wanda ba tare da shirya ba saboda haka shi yasa yake jawo can wata mutum ya kame harshe ne hasa abin suke tambaya sai manzo Allah yanzu za a kama mu da abin da harshen muke magana da shi ya ce to ai ba abin da yake kai mutane cikin wuta in ba girbi girbi harshen nasu ba ai kowane duniya kaga yanzu mutum in bai baki ne ba yanzu na yanka tobara yanzu sabo ta karshe ya dawo kuma ya fada cikin wata matsala to saboda haka kaga harshen nan to kaga yanzu na harshe ne zai jami'a tun da yanzu nan da harshe ne zai ga magana din ta jawo mai in bai duya kasa wani abin ya ba da ciyar talatin yana gaji yana gani to ka gani to zama da haka ko kuma ya azumin wata biyu jeri da ce ko azumin ko na watan guda wasu ya sun haƙwashi da ciya da ke suka samu su kai shi to ba ina da an ce da ai wata biyu jeri to ka gani to shi din ne wanda ba kai kaɗai ne ka yi to balle magana kai kaɗai ne ka hito waje kana kallon jama'a suna ci abinci kai ba da kai ba in ka shiga gidanka kai ko suna ci ba da kai ba kaga kai damuwa kuma dole ka ba su kuma su yi fa kai ga kana azumi kuma to zama da haka kaga ashe kenan wato sai mu ce kama shi kenan wannan shine watan amin qabla an masa kenan dalika Allah ya ce to wannan at-takhfif wannan saukaki wanda an kai masu fil kafarati a cikin kafara din nan sai ya ce da tu'minu billahi domin ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzon shi sallallahu alaihi sallama yace kuma ku sani wa tilka wannan ai al-ahkamul mazkuratu hukunce hukuncin da an ka ambata din nan hududullahi dokoki na Allah ba zaka Allah ne kafa doka a tabbatar da an kiyaye an kiyaye baki kar a rika aikata abin da ba shi bane ba ko sani kuma walil kafirina biha waɗanda suna kafirce ma wannan dokar ta Allah suna da azabun alimun azaba mai radadi Allah kiyaye mu shine mu'lim mai radadi to kaga nan ne wato ubangiji madaukin sarki ya riga kaga ya kawo yanzu ga waza'i wannan sai sun ka samu wannan mahita karshe amma dai kaga shi duk da mahitocin ko gwada shi bai yawa gaba ɗaya ba wanda ka yi karshe dai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shugaba to shi dai abu ya hauka ne shi ya bayar da abin da aka sai an kai wannan ciyarwa din shi kenan sannan da an ka gyara din to kaga anan ne wannan shi ya kamata a yi ƙwari ƙwari da gaske mace idan tangarɗa wanda zai faru to ta yi ƙwarin jiya da ya kamata ta gyara kaga yanzu na ce magama ta fi kawo haka ko da ta na ce an ka ce kaga sai ka sha ka saukar da ayoyi dama Allah ya tsara hakan za a yi kuma ya tsara za ta yi wannan nacewa ɗin to an ka zo an ka kan ta nace ɗin a kan dai neman dai a neman musu mahita mahita sai ka shi Allah ya kawo wannan ayoyi a shi kaga abin da ya kamata kuma ce ita ma in ta ga auren ta na shirin rawa kamata ya ta yi iya kokarin da ya kamata wajen gyara shi in watan daga laihinta ne ta yi bakin iya ta gyara laihin nata in kuma mijin ne kila dan abin ka ta yi bakin iya kokarin wanda ya kamata za su tattauna da ita da shiya ko da wasu daga cikin nashi don ɗaya dai a samu a gyara ba magana a ce wai dole sai aure ya mutu ba to wannan ne shi ya kamata a ce mata su yi kamar yadda wannan mata ta yi kuma ƙarshe ga auren kuma ya gyaru shi ke nan kuma an ka cigaba da zama ɗin abin ta ka ji matsoro ɗin gaya faru shi ke sai bai faru ba to wannan shi ne Allah ya gaya mana wannan hukunci to in an kai haka to ga haka shi ne za a yi ne ko har yanzu wannan hukunci kuma haka yake ɗin to shi yasa Allah ce kuma doka ce ta Allah don haka duk wanda kuma kafe ce ma dokar da Allah ya dora ya ce ga wanda za a yi mutum ce ba zai yadda ba ba zai yi ba to shi ne ce yana da azaba ya Allah ya yi to sannan sai ya ce innal ladina innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم فينبئهم بما عملوا أحساه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
a ubangiji maɗaukin sarki ya ci gaba da bayani dai cewa a cewa wato innal ladhina yuhadduna Allah innal ladhina yuhadduna Allah lalle waɗanda suke saba ma Allah shine yukhalifuna suke saba ma Allah madaukin sarki wa rasulahu da manzon shi sallallahu alaihi wasallama kubitu waɗannan mutane an kaskanta su uzillu an kaskantar da su kama kubital ladhina min qablihim kamar yadda an ka kaskantar da waɗanda aka gabanin su fi mukhalafatihim rusulahum a cikin saba manzanninsu da sun kai wa qad anzalna al-ayati Allah madauki zai ce wa kan anzalna haqiqa mun saukar da ayatin ayoyi bayyinatin bayyanannu dalatin masu yin nuni ala sidiqir rasuli bisa ga gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma ku sani wadal kafirina lalle waɗanda suka kafirce bil ayati waɗannan ayoyin suna da azabun muhinun azaba taulakanci Allah ya kare mu shine zu ihanatin wato shine duk da yake su malamai suna cewa kamar wannan ayata tana magana ne da su mutanen makka a hazab da aka yi wata shine lokacin da sun kai taron zangin nan wajen a zo a tunkuci musuluncin gaba daya ta sa haka sun kawo haɗin gwiwa tsakanin su yahudawan da annan madinan da kuma su mutanen na makka sun ka shirya wannan sun kai haɗin gwiwa don lokacin da su yahudawa sun ka fara zo mutanen makka da magana cewa to ya kamata zo su yi haɗin gwiwa a haɗa ƙarfi da ƙarfi gaba ɗaya su isko madina gaba ɗaya a zarka ke madina gaba ɗaya duk musulun da suke gaba ɗaya duk halaka su subhanallah wai a gama da musuluncin da manzo Allah baki ɗaya ai lokacin shi Abu Sufyan lokacin kamin su musulunta da yamma nan da baya musulunta sai ya ce ayata ta aiko kun zuma da magana mai daɗi ya ce ai su cikin duniya gaba su da babban masoyi irin wanda zai ta masu kiyaya da manzo Allah subhanallah amma kame musulunta fa an gane yawwa to shine dan kai wani sauran kai baci gare shi sai wanda aka ya musulunta saboda haka to shine yake cewa to saboda haka lalle wa ga shawara ta yi sun ka shirya sun ka tsara to bayan an gama da shi Allah madaukin sarki mai taimakon wanda ya so ne sun ka zo sun ka hada abinda sun ka hada mutanen makka ga dafa na suwa suwa duk an ka taro gaba daya an ka hadu an ka isa madina din iyaka kame a zo da manzo Allah suka ji labari to Salman al-Farisi sai ba da wata shawara ya ce to su a kasar su suna yin wani tsari idan yaki zai zo musu irin haka ba tare da an mai shiri irin wangaran da ba kuma yaki mai karfin gaske to suna yin rame ne su zagaye gari da shiya irin rame wanda watan doki bai iya tsallakawa kuma ba ya iya shiga ciki ne ya wuce da haka yana ganin haka ya kamata a to kuma kokarshe manzo Allah ta sama ya karbi wannan shawara an ka zo an ka zagaye Madina inda wannan rami ne da aka zagaye da wannan rami wanda ba wanda za a yi a shigo to sai ga sun zaka nan ne Abu Sufyan ya zo ya ce tai ya ce to lalle wannan wata sabon makirci ne wanda manzo Allah ya zo da shi ba su a gani ne ba su saboda su laraba ba saba da wannan ba shi sun fara shi ko sun ba balarabi bane asulin da inda ke saboda haka ba su saba da wannan wurin ba irin wannan tsarin ba aka zo aka ci aka zo magana yaƙi ba ba da za su shigo an kai ta zagaye zagaye sai dai an ga barazan ina a ta halboki bo da mina ne amma dai tsadai ba ni tasiri tun da za a yi mutum yana cin gari ka ce kalbe shi to ka gani to karshe wanda nan ne an kai wannan mubaraza nan da an kai da da amru dan abdu wajin din nan amru bin abdu wajin akwai mubaraza da an kai da shi sayyidina ali wanda shine yana daga cikin manya manyan jaruman na kafirai ya zo yana wani tsagiranci da rashin kunya ya keto don sai da keto cikin ramin da an kai din yana cewa ai ku ne kuke cewa duk wanda an musulmi idan an ka kashe shi in mun ka kashe shi yake cewa in suna kashe su da kafin ma'ana in an kashe shi ai aljanna zaya ina mai so in kashe aljanna yanzu ya taho abinda ke faɗi kenan wai mai so ina mai so in kashe aljanna yanzu saboda haka an ce su kuma in aka kashe su ai wuta sun kai to shi wani yazo ya kashe gani yana ganin ba wanda zai iya wa da shi misali to nan da ya kashe lokacin sai zana ali sai ya motsa yake ce manzo Allah to ya bashi dama ya tafi shi zai tafi lokacin yana dan shekara 17 kuma manzo Allah ya ce mai amr dan abdu wajen ne aliyu subhanallahi an ka dan shiru jim kadan wani bai wata magana ba sai zana ali ya kada dai magana har yanzu a kenan manzo Allah sai ya ce mai dai amr ne dan abdu wajen ai har so uku dai karshe manzo Allah ya ce to shikenan tunda manzo Allah da kaga ka san dai za insha Allah tunda manzo Allah ya kirawo shi ya ciro rawanin shi ya nada masa da na'ali da rawani ta kaga ai magana ta kare sannan manzo Allah ya kuma tashi yana roƙon Allah ya roƙi Allah kaza kaza kaza saboda haka ya ubangiji kaza an yi yaƙi a Uhud an yi kaza ga abin da ya faru ga abin da ya faru saboda haka yanzu ga Ali nan kaza kaza dai dai ko ma'ana ka sai na Ali addu'a ta musamman to kaga ai yanzu ba magana ta dace wani bai faru sai da na'ala ya fito to lokacin da ya fito da shi ne sai shi amur abu da yake cewa wane ne ce shi ne aliyu ya ce a a ba yaro kai ko ai ya ce ai ni abokin babanka ne mun yi tare da babanka ya za a yi yanzu ya ce ai abin kunya ne gare ni ina jin kunya in ce lahara in game da babanka na kashe mai da saboda shi ya riga ya tabbatar da shi ya kashe yana da wani saboda haka yana jin kunya baba ne wai aboki ne saboda haka na ana da yawan tana sai na alace to lalle shi kam magana yaƙi za su yi ko dai ya musulunta ko kuma in baka na maza su yaƙin nan shi kuma sai ga ah ya za a yaro ya zo sha mai hakan ga sai da kuma iraban nan saboda ka bare ya mai iraban nan na na cin magaga da na kawai lokaci guda kawai shi ne gama da shi to shine da sai kura ta tuniki an ka tashi da to nan ne an kai ta abin da aka ta yi har aka kai inda sai dai ana jin karar ta kubba tsakanin su kawai da abin su ta gudana to karshen can sai aka sai na Ali ya kabbara ya ce Allahu akbar to shine manzo Allah ya ce wallahi ya kashe shi shikenan kawai rada aka gaba da shi to nan ne aka wannan mubarazat din to karshe mutanen nan ne sai Allah ya kawo musu wata wahala da iska da kuma sanyi duk aka kawo sannan kuma da tsoro Allah ya sa musu tsoro cikin zukata kuma sai an kai sa'a wani daga ciki sai wani aiki mai kyau wurin shine watan a daga cikinsu ne ya musulunta da yan musulunta nu'aim ake ce bashi nu'aim bin mas'udin al-ashja'i ya musulunta amma ba san ya musulunta ba shi cikin su yake to sai ya zo wurin manzo Allah sai ya ce manzo Allah yakin nan shi ana bani dama in wace shi manzo Allah ya ce kana da wanda zaka yace bismillah mana an baka dama ya ce to amma izini fa to abin da yayi an ka ce ka ji abin da zaka yi an baka dama shikenan kaga zo abin da an ka bashi dama ya ta yayi shikenan an ba komai ya zo ya ce to shikenan da ya tashi sai ya taso ya zo wurin yahudawa wanda da bakocin su da ce na yau karin gayyat an kai haɗin gwiwa an kai wannan makicin don a zo a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu saboda haka ina so in faɗa maka wani sirri ya ce kun san dai ni dan uwan masoyin ku ne saboda haka suka ce lalle mun san gaskiya ne ya gyara kai ne gaba ɗaya gare su tukun sannan ya ce to mutanen ga ina so in gaya maku akwai matsala in kun ga ci za ku yi wanga yaƙi ya ce kun ga mutanen makka da sauran waɗanda sun ga ta wurare wasu wurare daban-daban ba 'yan garin gaba ne ku kuma 'yan garin gani nan kuce zane madinan ka nan da dukiyoyinku da iyalanku da kuwa dunan kuke in kun ka kuskura kun ka bari an kai wanga yaƙi haka to in an ce nasara to shi ke nan bukata ta biya in kuma ba a yi nasara ba akwai matsala gare ku don su da mutanen maka da sauran mutane kowa garin su za ta yi ya ta sai kuma barin ku za a yi da mutumin ga cewa da manzo Allah sallama ya ce za a baku da shi kuma ba ku yawa da shi ku kaɗai sun ka ce eh wannan kuma gaskiya ne sai ce amma ga shawara ga mahita mahita ku ce masu ba za ku yadda a yawan ga yaƙi ba sai sun ba ku mutum arba'in cikinsu matsayin jingina ku aje su hannunku sai an gama yaƙi gaba ɗaya sannan ku ba su abinsu kun ga in sun ka san akwai mutanen su gare ku dole su tsaya a yaƙi ba za su gudu su tsere ba sun ka ji waya ba ɗaya za su dole a yi su da ƙari tun da sun san akwai mutanen su nan gare ku sun ka ce lalle ka kawo shawara mai kyau ku haka ko za a yi shi kenan kaga ya kare da nasu layi sai ya dawo wurin su mutanen makan su mace kuma gare su ya samu su abu sufyana ya ce ku ba akwai matsala yakin nan da za a yi akwai matsala sun ka ce mika faruwa ya ce kun sai da muna tare da kuwa kun san ka za ka ya kara gyara kai ne kamar da ga waɗancan ɗin dai ƙarshe dai aka ce to shi kenan ya ce to shi kenan sai ya ce masu don haka yahudawa abinda sun kai sun yi nadama kun san tsakaninsu da manzo Allah sallama ba yaki sun yi sulhu amma sun yi nadama wanga yakin sun ga yato a zo a yi yanzu na can sun tuba ga manzo Allah sun tuba gare shi kuma sun ce yanzu abinda a tuba su sun yi mai alƙawarin za su tafi samu yin mutum 40 cikin ku su ba shi ya kashe daga ce to haka an kai daga ce ta shi kiran ya ce kuma ku bari ku gani in za a yi yakin bari ku sai kun sun baku wannan magana don haka ina baku shawara in sun ka ce baku wannan ku kuskure ku ba su mutanen ku sun ka ce ta shi kiran aka zo za a dawa lokaci ya yi da za a fara yaki asabar sun kace to su yahuda suka ce to kada ba su yaki asabar aiki an ka bari sai dai da suke yi din an ka zo za a yi sun kace to amma gaskiya kamin a fara muna da wata shawara saboda haka muna da bukata sai kun ba mutanen ku mutum 40 mun aje hannun mu sannan ai wannan yaki saboda matsala kaza da kaza kaza ayatun nan sun kace to ashe abin gada an ka faɗa mana gaskiya ne kaga yanzu sun ne an san faraka da sun gano yanzu akwai makici shi kenan to tun aka samu tarwatsa shi kenan da kaga aiki nan wurin an ka samu tarwatsa sannan ga wancan iska iska ne wanda ta so mai kawo guguwa haka haka an ka ce ne abinci ma suna su dafa abinci bai dahuwa iska bai bari babu wanda za a yi ga sanyi ƙarshe dai sun haka dai abin gare bai yiwa zai shirin wacewa to sai da dare haka dare ya yi manzala yake ce masa habbai wane ne wanda zai shiga cikin mutane yau mana da ke asiri cikin su ya gano wani halin da ake ciki ƙarshe safe ba wanda ya motsa har an kai an hagama ƙarshe da sai abu ya koma ga mazala ya nemo huzaifa huzaifa tun da yaman kenan ya ce saboda ka zo ka cehi ka nemo su da su ka ji zai kuma na asiri mai suke ciki to gashi ana sanyi kuma gashi sai mai tsanni ya ce to gashi sanyi mazala mai addu'a shi kenan sai ya jawar kasan yana kusa ga wuta duk sanyin da aka yi kowa na makwamako yana abin nan ne amma shi mai jini shi kenan ya zo ya tahai ya shiga cikin su ya zauna cikin dare ne cikin duhu ne an ka zauna abu su bayan harka ta kwakwabe da yawa ga swabanin ga an samu ga iska ga sanyi ga mi ga mi kuma ga walami kuma an kai wanda kewa gari ba a shiga sun ka gada yakin gaba yi ba ya ce to dare ya cikin duhu sai ya ce jama'a ta shiga ɗaya tun da shi ya shugaba ya ce ina son kowa cikin ku ya gane wa aku suka shi zan yi jawabi eh saboda haka zai jawabi matsayin na shugaba amma don don ya zama akwai ka a samu bako cikin ma'ana ga ya ji sirrin su masari shi ko gashi kuma ya shigo kuma abu kuma ga abu subhanahu ce kowa ya gane kusa da shi ya don gudun kar a faɗo su magana ba tare da to shi ko Huzaifa sai ya wata hikima yana jin an ci haka nan sai ya ma canja da kafa da kusa da shi ce kai wani ne kai ka bai a ce shi bane da shi din sai ce aka yi kuma haka ne ba ni ne wani wani haka magana ta ƙari shi an gama kaga shi ba san tambaye shi ba to shi kenan kashi abu subhanahu ce to wanga harka ta yi nauyi ko ga dai ga har da kaza kaza ce saboda shi kam wanda ta shi ta taho shi kuma ya gida shi kenan haka wadi to daga nan ne Allah wata alama ne to wasu suka ce wannan aya shine take ishara zuwa gare su dan an kaskanta su kama ku bisal ladina min qabli kamar yadda an kaskanta wannan da aka kame su din wa qad anzalna Allah ce kuma hakika mun saukar da ayoyi bayanannu amma wajal kafirina azabun muhinun wanda suka kafirce mata suna da azaba mai watan ta wulakanci Allah ya kiyaye mu Allah tsare da yake lokaci yayi kuma za mu tsaya insha Allah sai mun dawo sannan mu ci gaba muna fatan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladate kurakuran mu Allah ya fi muna ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyalawa bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akwai shi alarma mai jambaki yana neman addu'a ga ainihin mahaifiyarsu da za a yi ma aiki a asibiti a nan busau so muna fa fmc kina a nan busau so muna fatan allah ya sa a dace allah shi ba ta lafiya abinda da an da damuwa din muna fatan allah shi yayi kuma allah ya sa idan aka yi wannan aiki zama an yi nasara akan shi da sauran dukkanin marasa lafiya gaba ɗaya muna fatan allah ya ba su lafiya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin jama'a da suke ta kawo sarƙoƙi don neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka allah ya san bukatun nasu baki ɗaya allah ya biya musu masu yin wani addu'a ga marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma ya kara mana lafiyar masu yin mana addu'a ga marigaya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya samu cika da imani masu yin mana addu'a ga kasuwancin su da kuma masu sana'o'i na hannu da ma'aikata na gwamnati da masu zuwa unguwa wajen nema duka dai muna addu'a Allah sanya mu kowa albarka ban albarka cikin abin da yake yi da mata masu kan nasu muna musu addu'a Allah saka da su lafiya cikin dakunan su bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da maza masu neman matan da za su aura na kirki Allah ya ba su nagari matan su masu neman maza aure Allah ya ba su maza na kirki nagari bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki madagumi a cikin wannan jiha ta mu ta zamfara da kasar mu Najeriya baki daya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhan